أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka sharhul usul thalatha na al'allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata mun tsaya akan fadan malam da yake cewa i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumi arba' masail at-ta'allumu arba'i masail al'ula al'ilmu mun tsaya a kan gabata al'ilm ko? gabanin da mu ci gaba da karatu iya da kyau tunatar da cewa yau muna 20 ga watan rabi'ul awwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1445 wanda ya daidai goma ko haka ne goma ga watan rabi'ul awwal hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da ishirin da biyar wanda ya daidai da ishirin ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ishirin da hudu kan al'amari na inda muka tsaya gaba ta ilimi iya da kyau mu yi kadan bita abin da muka ɗauka sai kasance muna da diraya akan abin da ya huce domin ya zamanto kuma mun dasa akan wani sabon sabuwar gaba mana ya ce idraki ya kasu kashi-kashi iya da martabobi guda shidda muna dami-dami muna da ilimi al'ilmu aljalul basit aljahalu almurakkab alwahmu ashaku wa zan wannan su ne matakai na idraki guda shida malin ya yi bayanin kan ilimi ya kasu kashi guda biyu da wanne da wanne al'ilmu al-daruri wal'ilmu al-nazari ilmu daruri shine ilimin da baka bukatuwa ya zuwa nazari da mai da dalili mala ya kawo misali kamar zahin wuta zahin wuta baya bukatar ka kawo mutum dalili ka ce ai wuta ta da zahi abu ɗaya ne jarraba ya sa hannu nan babu wani tsokaci a ciki amma ilimin sanin farla arwallah da yadda zai mutum zai arwallah ko sallah duka wannan na bukatar ilimi ne na nazari ya bukatar dalili mutum ya yi tsokaci a kan shi. Ƙalar mu'allifu rahimahullah, annahu ya jibu alaina ta'allumu arba'in masa'i, wajibi ne a kanmu musamman mas'aloli guda hudu, ƙalƙashin wannan malin ya yi bayanin menene matsala. Asalin matsala shi ne hukumci, ka kawo wani abu ka kawo dalilin shi, wannan shi ne matsala. قال هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها مسألولون wannan guda hudu yace wa'annan mas'aloli wanda malam ya ambace su wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ta kumshi addini gaba ɗayan shi saurara da kyau wannan mas'aloli sun kumshi addini gaba ɗayan shi sai kasance ta cancanci a kula da ita kulawa mai girma ta musamman domin amfaninta qala al'ula al'ilmu can malam ya yi bayanin ilimi istilahan wanda ya game kowane ilau dangi na ilimi wa huwa maza ma'rifatu shay aha idraku shay idrakan jaziman rishi ne riska abu riska shi wanda takabe mai babu shakku a ciki amma nan sai malam ya kawo mas'ala ta farko ilimi kuma nan sai ya zamanto da ma'ana a shar'ance idan a shari'a aka ce ilimi ga ma'anar shi kala al'ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din islam bil adilla wannan shine ilimi addinanci sannan Allah sannan annabin shi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata ga shi sannan addinin shi da dalili in ka zo a addinance in ka zo kan ilimi ka kare qala al-ilm ma'rifatullah ay ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabul ma shara'ahu wal iz'an wal inqiyad lah ilmin Allah shine sanin Allah da zuciya mutum ya san Allah a cikin zuciyar shi ma'rifatan sanin da tastalzimu qabula ma shari'a wadda take tilastar da karba a dukkan abin da ya shar'anta mutum ya san Allah a zuciya wannan sani zai sanya shi ya ja ya jayu da karba dukkan abin da Allah madaukaki ya shar'anta shi wal iz'an ya zamanto ya mika wuya walin kiya da hallo da mika wuya lahu ya zuwa ga Allah madaukaki ana nihin dukkan abin da Allah madaukaki ya umarni a aikata abin da ya hana a hannu shine jayuwa ga Allah madaukaki wa tahkima shari'atihi kuma da hukumtar da shari'ar allati jaa biha rasuluhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wadda manzon shi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a rayuwar shi zamanto ya hukumtar da shari'a shi gaba ɗaya rayuwar shi ta duniya ta kasance kalkashin shari'a Allah madaukaki shari'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wa yata'arrafu al-'abdu ala rabbih bin nazar yanzu malam ya ce ma'arifatul abdi rabba ko bawa ya san ubangijin shi wannan sani na Allah sanin ubangiji na kasancewa da tsokace cikin ayoyin shi a shar'iyya na shari'a qala an wa yata'arrafu al-'abdu ala rabbih bin nazari fil ayati shar'iyyati mutun yazo ya tsokace a cikin ayoyi na shari'a shi ne alkur'ani mai girma ya karanta alkur'ani a cikin karatun alkur'ani zai tabbata akwai ayoyin da za su tabbata mai ya san ubangijin shi wanda za su karantar da shi sanin ubangijin shi fi kitabihi fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam haka idan ya karanci sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan zai san ubangijin shi domin hadisai manzala sallallahu alaihi wasallama ya kamantar da Allah madaukaki a cikin hadisai masu yawa an san matsayin Allah madaukaki a cikin su wan nazar fil ayatil kauniyyah hakanan kuma da yin tsokaci a cikin ayoyi na sarari allati hiya al makhluqat wadda ta zamanto su ne abeban halitta misali sammai da ƙasai rana da wata duwatsu da mutane da aljanu da itace dukkan wannan ayoyi ne wanda mai hankali idan ya sa tsokaci zai tabbata lalle wannan abu bai ya halitta kanshi kuma hazar bata halitta kina akwai ƙalƙashin wannan akwai mahalicin shi fa innal insana kullama nazara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budi domin mutum duk lokacin da yayi tsokaci cikin wannan manya-manyan ayoyi alamomi zai dada ilimi da ilimin shi game da sanin mahalicin shi zai dadu haka nan abin bautar shi zai san kowane ne Allah madaukaki قال الله تعالى عز وجل الله mai girma da buwa yake cewa wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin kasai al ard nan yazo jinsi na kasa ana nihin duk kasa ta daya har zuwa ta bakwai ayatun akwai ayoyi masu dimbin yawa lil mukinin ga wanda suke da yaqini da cewa ba wanda ya halarci wannan ayoyi ko alamomi sai Allah madaukaki shi ya kaɗaita da halittarsu wafi anfusikum hakanan akwai ayoyi wanda suke nuni ya zuwa ga wanda ya halicce ku a karan kanku mutum ya duba ya ga yadda Allah madaukaki ya halicce shi halitta da tatta mai kyau tsayayya halitta Allah ya ba mutum ya halicce shi mai kai da ƙawahuwa da ciki da hankali da ido da komi wannan kare ya isa mutum ya yi tsokace ce lalle kai wanda ya kyautata wannan halatta shi ne ubangiji na kuma shi ya cancanci abota mishi afala tubsirun shi yasa Allah madaukake ce ashe yanzu ba za ku yi ba tsokace ku hankalta ku lura ku gani bayan ya ce mala ya ce wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyi halau ilimi a shar'ance shine ilimin sanin annabin Allah mai tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi kala ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi min al-huda wa din al-haq mutun ya san manzon shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne Muhammad da Abdullah wanda tsira ya Allah da amincin Allah su kara tabbata gare shi al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi min al-huda sanin da ya tilastar da karɓar dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na shiriwa wa dinil haqq da addini na gaskiya wannan shine sanin manzon sallallahu alaihi wasallam mutum ya san shi ta bangaren cewa bayan ya san tarihin shi ya san dukkan abin da sanin wannan zai tilastar da shi ya bi dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya bi addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi qala wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskatar da shi da cikin dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wa imtithali amra fi ma amara haka nan da koyantuwa da umarnin shi a cikin abin da ya umarni baya daga cikakken sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi abu kaza kuma ka ki wannan ba sani bane na cikakke cikakken sani wajtinabi ma naha anhu wa zajar kuma da nisanta dukkan abin da ya hani kuma ya tsawatar wannan kuma shine ma'ana ta shahadatu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaskatar da shi da abin da ya bada labari nisanta abun da ya hana aikata abun da ya aikata kuma kai a saki a bautawa Allah maɗaukaki sai da abun da ya shar'anta. Hallau shi ne ya kawo ya ce wata hakimu shari'ati da tabbatar da shari'a a karan kai a rayuwar duniya. Warrida bi hukumihi kuma duk abin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya hukunta dole ne a yarda. Dole ne musulmi ya yarda ya miƙa wuya. قال الله عز وجل الله mai girma da buwa yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima fala al'amarin ba haka bane wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum har sai sun alƙalantar da kai a cikin abin da ya wakana tsakaninsu na jayayya. Sun malaye jiru fi an harajan, sannan kuma kadda su samu damuwa a cikin cikin kawunansu ko rayukansu wata damuwa mimma kazaita na abin da ka hukunta, wa yusallimu taslima su miƙa wuya, miƙa wuya ba tare da jayayya ba. Duk abin da yawa kana tsakanin mutum da mutum musulmi da musulmi manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo yi hukunci ya raba ya hukunta abin da yake tsakanin su to shikenan wajibi ne dole ne mutum ya yi imani da haka nan ya yarda kuma kai ya sake shedan ya shigar da damuwa a cikin ranshi wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لي- ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون kawai ya kasance faɗan muminai ba su da wata babu tsimi babu dabara faɗansu ta kasance idza du'u ila Allah wa rasuli a lokacin da aka kiraye su zuwa ga Allah hukuncin Allah wa rasulihi da manzon shi liyahkuma bainahum domin yayi hukunci tsakaninsu yayi hukunci tsakaninsu an yaqulu sami'na wa ata'na ba su da wani tsimi ba su da dabara sai dai su ce sami'na mun ji abinda Allah ka faɗi ko mun ji abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ka faɗi wa ata'na kuma mun yi biyayya domin mutum iya iya jin ya ji kuma ya kasa biyayya a nan ji sai ka gama shi da biyayya ka ji ka bi wa ula'ika humul muflihun wa'annan kuma su ne wanda wanda suka rabbanta marabbanta wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ya ku wa'anda kuka yi imani. Kun tsallake ba. Nam, fahimta na za a tumfi shai, idan muminai kun samu wata jayayya tsakanin rikici ya kasance tsakaninku a cikin wani al'amari, farduhu ilallah, ku maida shi zuwa ga Allah maɗaukaki shi ne ku mai da hukuncin shi zuwa alkur'ani mai girma ku bincika ku samu hukuncin shi war rasul haka ku bincika sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku bincika a lokacin da yake raye ku je wajen shi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu ku koma cikin sunnar shi ingantatta ku ga me ya faɗi wannan kuma da sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira. Zalika khairun wannan komawa da zuwa ga Allah da manzo shine mafi alkhairi a gare wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawun fassara da tawili da za ku yi akan wannan mas'ala da ku samu jayya akan. Kenan tsakanin musulmi da musulmi babu wata dogo jayya. Idan da an samu wani sabanin fahimta to muna da makoma. muna da tushe guda biyu wanda zai warware mana ina inda bakin zaren yake wane ne mai gaskiya wane ne wanda baya da gaskiya shine abin da Allah madaukake ya faɗi da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba ra'ayina ba ba ra'ayinka ba ba ra'ayin wani ba a nan ne za mu samu waraka akan abin da muka yi jayayya akan shi Allah madaukaki na cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim mutun yayi taka tsantsa ko wa'anda suke saba al'amarin ko umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai taka tsantsan an tusibahum fitna kadda wata musiba wata fitina ta same su mun ga can tafsirin inda Imam Ahmad ya fassara da fitina shine menene samun karkata a zuciya sai ya zamanto ko ya yi ridda ko kuma wata shubuha ta shiga cikin zuciyar shi ya karkace ko ya ya aikata shirka an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su a lahira gashi nan mallan ya kawo qala imam ahmad rahimahullah imam ahmad wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi yace atadri mal fitnatu ka san menene wannan fitina wadda Allah maɗaukaki ya yi umarni a kan cewa mutane muminai su taka tsantsan da ita, ƙala alfitinatu a shirk. Fitinan nan ita ce shirka, la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayghi fa yahlak. domin cewa mutum idan ya aikata shirka mai yiwuwa idan ya mai da wani abu na faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai yarda ba bai amince ba bai lamince ba ya zamanto zuciyar shi wata karkata ta shiga cikinta kuma ya zamanto ya halaka qala wa ma'rifatu dinil islam sannan sanan addinin musulunci qawluhu ma'rifatu dinil islam sanan addinin musulunci al-islam bil ma'na al-'am huwa at-ta'abbud lillahi bima shar'a منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة musulunci ya kasu kashi guda biyu akwai al'islamul am akwai al'islamul khas musulunci gamamme wanda da shi ne Allah maɗaukaki ya aiko dukkan annabawa da manzanni shi ne bautar shi kaɗai shi ne malin yace al'islam bil ma'anar am musulunci da ma'anar shi gamamma huwa ta'abbudu lillahi bima shara'a shine bautawa Allah madaukaki da abin da ya shar'anta منذ an arsala Allahu rusula tun lokacin da Allah madaukaki ya aiko manzanni ila an taquma sa'atu har zuwa tashin kiyama kama zakarahu azza wa jal zalika fi ayatin kathiratin kama yanda Allah mai girma da buwa ya ambata a cikin ayoyi masu yawa tadullu ala anna shara'i'a asabikata kulluha islamu lillahi azza wa jal cewa wannan ayoyi dukkansu suna nuna cewa dukkan shari'o'in da suka gabata na annabawa da manzanni dukkanta musulunci ne ga Allah madaukaki miƙa wuya ne zuwa ga Allah mai girma da buwaya kama kala Allah ta'ala an Ibrahim alayhis salam kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa wa Ibrahim alayhis salam game da abin da Ibrahim alayhis salam ya faɗi yace rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tuba alaina qala rabbana ibrahim alayhi salam yace ya ubangijinmu wannan kuma na daga sigogi na idan mutum zai roki Allah ya kira shi da rububiyya rabbana ay ya rab waj'al lana muslimin lak ka sanya mu musulmi musulminka wanda suka miƙa wuyaye zuwa gare ka kuma wannan na daɗi ne daman musulmi ne addu'a ce kamar mutum ya ƙara addu'a Allah ya ƙara mashi imani wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak haka nan ka sanya daga zurriyar mu wata al'umma wadda ta zama to mai mika wuya ne zuwa gare ka da bauta wannan shine musulunci da ma'anar shi ga mamma qal wal islamu bil ma'na al khas ba'da bi'thati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima بعث به محمد صلى الله عليه وسلم malam yake cewa musulunci wanda ya zo da ma'anar shi keɓantatta bayan an aiko manzo sallallahu alaihi wasallama kenan musulunci sai keɓanta da abin da aka aiko manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi li'anna ma bu'itha bihi annabi sallallahu alaihi wasallama nasakha jami'al adiyan sabiqa domin abin da aka aiko manzo sallallahu alaihi sallama da shi ya shahi dukkan addinan da suka gabata. Nam, ƙala fasara min man taba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bi muslim. Da wannan doka sai zamanto dukkan wanda ya biyayya ya bi manzo sallallahu alaihi sallama ya zamanto musulmi wanda kuma ya saba mushi ba musulmi bane ba kafiri ne. فاتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم مبيا منزني مسلمين أزامنا منزننس فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه السلام يهوداوا مسلمين أنا نهم واندس كي إيماني دشي مسلمين أزامنا موسى عليه السلام والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه السلام كريستا ما مسلمين واندس كي إيماني دشي a zamanin shi wa amma hina bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa kafaru bi da lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama da risala ta ƙarshe cikakkar risala sai suka kafirce da shi falaisu bi muslimin a wannan matsayi ba musulmi bane ba wa hadha ad-dinul islami wannan addini na musulunci huwa ad-dinul maqbulu inda Allah an-nafi'u lin sahibi wannan addini musulunci shine addini karbabbe wajen Allah madaukaki bayan aiko manzo sallallahu alaihi wasallama to babu wani addini wanda Allah zai karba kuma bayan addinin musulunci al-maqbulu inda Allah annafi'u li sahibihi wanda zai amfani ma'abucin shi gobe kiyama qala Allahu azza wa jal Allah mai girma da buwa yake cewa inna dina inda Allahi al-islam bai ce ba addini inda Allahi al-islam saboda la Allah a samu wani mai shakku sai da ya karhoho magana inna dina lalle addini inda Allahi wajen Allah al-islam shine musulunci shi ma aka zo min babul hasr nan babu wani addini karbabbe kuma bayan addinin musulunci wajen Allah madaukaki wa qala ta'ala Allah madaukaki ke cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin dukkan wanda ya nemi ko ya bi wani addini kuma bayan addinin musulunci falan yuqbala min har abada ba a karba da gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma shi kuma iya daga cikin tabaku a lahira wa hadha al-islamu huwa al-islamu alladhi imtanna Allah bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ummatihi wannan addini addinin musulunci shine addinin da Allah madaukaki yawa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni'ima akan shi haka al'ummar shi kuma addinin musulunci ni'ima ce قال الله تعالى Allah maɗaukaki na cewa ranar Juma'a, ranar Arafa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. A wannan rana ta Arafa, ranar Juma'a akmaltu lakum dinakum, kamar yadda Abdullahi da Abbas ya faɗi. Na cika muku addinin. Nan addinin Allah cikakke ne. Shi ko duk abin da aka ce ya cika bai a bukatar mene daɗi. idan ka daɗa wani abu ɗayan biyu ne ko dai abin da yake ciki ya zube ko kuma abin da ka daɗa ya zube akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata akan wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarde muku addinin musulunci shine addini can malam da ya ce wa ma'rifatu dinil islami bil adillati sanin addinin musulunci da mine da dalili duk abin da zaka aikata a musulunci ana buƙatuwa ya zuwa gare ka idan wani ya tambaye ka me yasa kai ka zaka ce ga dalili Allah ya ce ayi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ba haka ba kuma ba addini min ba addini min addini qala Allah qala rasulu qala wa qala sahabati laysa bit tamwihi su kuma sahabbai suna faɗi ne a kalkashin abin da Allah maɗaukaki da manzon shi suka faɗi haka malamai suna suna magana ne a kalkashin abin da Allah da manzon shi suka faɗi qala asani al adilla qawluhu bil adillati al adilla kinnan jam'u dalil jam'i ne na dalili wa huwa ma yurshidu ma yurshidu ilay ila al matlub shine abin da yake kai ga munuwa ko abin nema wannan shi ne dalili kana neman abu tafarkin da za ka kai ga nuna ma ga abin wannan shi ne ake nihi da dalili shi yasa ake cewa addallal wanda yake fataki wanda ya san hanya wanda yake sa mutane hanya nan a nan kuma hallau hausa suka ɗauki dillali domin shi ya san kuɗin kaya nawa ake sai da kaza nawa ake sai da kaza qal wal adillatu ala ma'rifati dhalika sam'iyya kuma dalilai akan wannan sanin wannan dalilai wanda suka zamanto sam'iyya wal aqliyya dalilai sun kasu kashi guda biyu akwai dalili sam'i wanda na saurare ne Allah ya ce kaza manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza wa aqli ko al'adillatul aqliya da dalilai na hankali wanda tsokaci ne za a sa hankali a hankalce ne za a fahimci abu قال فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة dalili na saurare na ji shine abin da ya tabbata ya inganta daga wahayi shine alqur'ani mai girma da sunna mazala sallallahu alaihi wasallama ingantattu wal aqliya ma thabata bin nazari wat ta'ammul shi kuma dalilai na hankali shine abin da ya tabbata da tsokaci mutum ne zai karanta aya ko hadisi yayi ta tsokaci yayi tunanin abin da wannan aya ko hadisi suka kumsha وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه kuma Allah maɗaukaki mai girma da buwa ya yawaita ambatan wannan nau'i na dalili a cikin alkur'ani mai girma cikin littafi fakan min ayatin qala Allah fiha aya nawa ce wanda Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin ta wa min ayatihi kaza wa kaza Allah yake cewa wa min ayati na daga cikin ayoyin shi kaza da kaza وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله عز وجل الله تعالى kuma haka yake kasancewa salo na dalilai na hankali wanda suke nuni zuwa ga Allah mai girma da buwaya wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyya wa mithlu qawlihi ta'ala game da sanin manzala sallallahu alaihi wasallam da dalilai na saurare na wahayi kwatamcin faɗa Allah maɗaukaki da ya ce Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallama Rasulullah manzo ne na Allah shikenan Allah ya yi bayanin cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon shi ne wallazina ma'ahu ashidda al-kuffar wanda suke tare da shi mu'mine su kuma sun mutane ne masu tsanani akan kafirai haka fada Allah madaukaki da yace wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul ai muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba sai manzo ne ba da bane na Allah bawa ne na Allah manzon shi ne kad khalat min qablihi rusul tabbat manzanni gabanin shi sun shudi qala bil adillati al aqliya kuma ana sanin manzo sallallahu alaihi wasallama da dalilai na hankalce bin nazar da tsokaci wa ta'ammul hallau da tsokaci fi ma ata bihi min al-ayati al-bayyinat cikin abin da yazo da shi na ayoyi bayananu allati a'zamuha kitabullah azza wajal wanda na daga cikin mafi girman ayoyin wannan mu'jiza mafi girma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce alqur'ani mai girma al-mushtamilu ala al-akhbar as-sadiqati an-nafi'a wanda wanda ya kumshi labarai na gaskiya masu amfani wal ahkam al-maslaha al-maslaha al-adila da hukumce-hukumce wanda suke da amfano na adalci wanda suka kumce adalci wa ma jara ala yadayhi min khawariqil adat ana sanin manzo sallallahu alaihi wa sallama da dalilan da abin da ya gudana a mahannun a wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallama na abeban da suka yi saɓani da al'ada mu'jizozi daban-daban wanda a al'adance ba za a samu hakanan ba misali ɓuɓɓugun ruwa daga yatsotsin shi sallallahu alaihi wasallam tsagewar wata kamar yadda ƙurishawa suka nema da yi wa dabba magana ko dabba ta mashi magana duka wannan ayoyi ne abinda hankali al'ada ba ta san shi ba. Kala wa ma akbara bihi min umuril ghaib da dukkan abin da ya ba da labari sallallahu Alaihi wasallama na al'amarin gaibi, allati la tasduru illa an wahayin, wadda batta samuwa sai da wahayi, wallati saddaka ha ma waka minha, wanda abin da ya abku daga gare ta ya gaskatar da ita. abubuwa da yawa na gaibi wanda mazala sallallahu alaihi wasallama ya bada labari zai kasance kuma ya kasance a wannan zamani namu ina ga muna yi tsaya akan wannan matsala akan asaniya abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am wa alaikum assalam
على يديه من خوارق adat ila nabi sallallahu alaihi wasallam a'a ai mu juzuzi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka tabbata ne na'am iya bayani ne kan da me za a san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo dalili na al ayatun al-aqliya as-sam'iyya abinda Allah madaukake faɗi Muhammadun Rasulullah sannan ayoyi na nazari da wanda wahayi kuma ya kawo misalai mu'jizozi ga alkur'ani mai girma ga mu'jizozi wanda suka gudana ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum qabul karba karba abin da yazo da shi na'am